بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a yan uwa musulmai ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna goma sha biyar ga watan safar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da tara ga watan takwas shekara ta 2025 miladiyya wannan shine darasinmu na 25 a cikin karatun littafin makarimul akhlaq na babban malami fadilatu sheikh muhammad ibn salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala a wannan majalisi mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar raji kwatas a nan cikin garin bauchi inda muka saba haduwa da 'yan uwa da iyaye mata domin gabatar da darussa na addinin musulunci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka da alkhairi a cikin rayuwarmu a satin da ya wuce mun fara karatu ɗabi'a da malin yake mana bayani a kai na cika alkawari alwafa'u bil ahdi wa injazul wa'd malam yayi mana bayani akan yana mana bayani akan muhimmancin cika alkawari balma da wajabcinsa a cikin addinin musulunci wadda mun tsaya kan inda malin yake mana bayani akan hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana bayani akan wasu daga cikin alamomi na munafukai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ayatul munafiki thalathun idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alamomin gane munafiki ma'ana alamar da mutum zai gane shi a karan kanshi na farko munafunci ya shige shi ko kuma ku gane cewa wane ya ɗau hanyar zama munafiki shine idan yayi magana zai yi ƙarya idan yayi alkawari zai saba idan an aminta da shi kuma zai yi ha'inci waɗannan manya-manyan alamomi guda uku da suke nuna cewa wani ya yi munafunci to sai dai abin da ya kamata mu ƙara a kai na bayani a nan kafin mu tashi a inda za mu tashi shine munafunci a musulunci ya kasu kashi biyu sanin haka shine zai ba ma mutum dama wajen bambance wani munafunci ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi a nan saboda kar ya je ya ɗauki wani hukunci ya ɗaura shi a inda ba nan yake ba munafunci iri biyu ne akwai na farko shine annifaqul i'tiqadi shine nifaqul akbar kenan munafunci mafi girma shine munafunci na aƙida wannan shine munafincin mutumin da zai bayyana musulunci a zahiri amma ya ɓoye kafirci a zuciyarsa a zahiri yana da siffan musulmai ma'ana a zahiri ya bayyana cewa shi ɗin musulmi ne ya yi imani da Allah ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi imani da alkur'ani ya yi imani da duk abin da annabi ya zo da shi amma zuciyansa ya ɓoye kafirci to wannan munafunci mafi girma kenan shine munafunci na aƙida shine munafuncin da ke kai mutum wuta kuma ya dawwama a cikin wutan ma a wutan ma a can ƙasan wuta shine Allah yake cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar munafikai suna can mataki na can can ƙasa a wuta to wannan shine munafuncin farko shine wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin mutumin da zai ce mun yi imani Allah ya ce akwai su cikin mutane wadda za su ce mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar ƙarshe Allah ya ce amma kuma ƙarya suke ba su yi imani ba yukhadi'un Allah wallazina amanu tsammaninsu suna yaudaran Allah ne da masu imani amma wa ma yakhda'una illa anfusahum ba kowa suke yaudara ba in ba kawunansu ba ma'ana Allah na maida musu da yaudaran su ta koma kansu wa ma yashurun alhali ba sani ba to wannan shine na farko sannan akwai annifaqul amali wanda shine nifaqul asghar karamin munafunci kenan munafunci na aiki shine wannan munafuncin da manzo Allah yake fadi a wannan hadisin ayatul munafiqi thalathun idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana shine munafunci na aiki zuciyarsa da gaske musulmi ne kamar yadda yake a zahiri amma yana da wannan siffar kamar yadda wancan ya bayyana musulunci ya ɓoye kafirci bayan ƙarya yake yi haka shi ma wannan ya bayyana ƙarya ya ɓoye gaskiya haka ya yi alkawari ya yaudara haka aka aminta da shi ya ha'inci to amma shi wannan ana kiran shi da ƙaramin munafunci annifaƙul amali wadda shi in mutum ya yi to zunubi ake rubuta masa ko da ya mutu yana yi to ba a cewa wani ɗan wuta ne saboda ya mutu maƙaryaci sai dai a ce to wannan yana tahta mashi'atillah yana ƙarƙashin mashi'ar Allah in Allah ya so ya yi masa afuwa in Allah ya ga dama ya masa azaba amma dai yana ƙarƙashin munafunci munafunci ƙaramin munafunci domin sadin haka shine zai bambance maka karka je ka ɗauki ƙaramin munafiki ka ajiye shi a matsayin babban munafiki ka ce ayyuwa ne ya mutu ɗan wuta ta yaya a ce saboda ai ya mutu yana yana ƙarya da zambo da yaudara da ha'inci da saba alkawari saboda haka ya fada innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wannan ba shine fassaran wannan munafincin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake fari a wannan hadisin ba Allah ya samu dace to malam yake cewa a idza ra'aita ar-rajula yakdhibu idza haddatha duk sanda kaga mutum ya wayi gari in yayi magana zai yi ƙarya wa khalafa idha wa'ada idha wa'ada idan yayi alƙawari yana sabawa wa yakhunu idha tumina idan aka aminta da shi yayi ha'inci fa hadhihi min alamatil munafiqina wannan yana daga cikin alamomin munafikai mutum in yayi magana yayi ƙarya in yayi alƙawari ya saba idan aka aminta da shi yayi ha'inci لأن أصل المنافق مبني على التورية والستر domin asalin munafiki munafuncinsa yana ginuwa ne akan tauriya da kuma sitirta gaskiya a ɓoye gaskiya abinda ba zai yiwu ba a faɗe shi yasturul khabitha wa yazharu tayyib yana ɓoye mummunan abu da kuma bayyana mai kyau yasturul kufra wa yazharul imana yana ɓoye kafirci ya bayyana imani daka shi maha'inci ne amma zai fito a siffan mutanen kirki masu amana har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mini cewa daga cikin alamomin munafi alamomin tashin alkiyama daga cikin abubuwan da za ku gani kafin tashin alkiyama manzo Allah ya ce akwai sana akwai sanawatun khadda shekarun yaudara wadda a ciki annabi yake cewa yusaddaqu fihi al-kadhibu wa yukadhabu fihi as-sadiqu za a gaskata makaryaci a ƙaryata mai gaskiya shi makaryaci saboda yayi makaryan kawa yayi mata ado sai a dauka yafi kowa gaskiya shi kuma mai gaskiya saboda bayi da galibu bayi da wanda zai kawata masa gaskiyar sai a dauka yafi kowa ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa yutamanu fihi al-kha'iru wa yukhawwanu fihi al-amin za a amintar da a aminta da maha'inci a dauki kuma mai amana a matsayin maha'inci wannan maha'inci ne shi amma zai zama mai amana wannan kuma mai amana ne shi amma zai zama maha'inci saboda mai manzo Allah ya ce shekarun shekaru ne na yaudara har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kai matakin da duniya ta lalace har a koma ana cewa inna fi fula inna fi bani fulanin rajulan aminan manzo Allah ya ce har za a dinga ishara a ce a dangi kaza akwai wani mutum ɗaya mai amana ma'ana saboda karancin masu amana har ya zama ne ma in mutum yana da amana to ana iya ba da kwatance da shi za a zo a wayi gari in aka yi magana a kan wane ba a gane shi ba sai a ce wannan mutumin mai amana ne ce to na gane shi ma'ana a cikin mutum dubu to guda ɗaya ne mai amana saboda haka da an ce wannan mai amanan nan mai gaskiyan nan kowa zai ce ya gane shi Daka duniya za ta kai ta wayi gari ya zamana ta lalace tana tafiya tana ƙara lalacewa tana tafiya tana ƙara lalacewa har annabi sallallahu alaihi wasallam yace alkiyama ba za ta tsaya ba sai akan mafi sharrin mutane mafi sharrin halittun duniya sune wanda alkiyama za ta riske su wanda akan idon su za a busa kaho Allah kar ya kai mu wannan lokaci saboda haka da ƙarya da yaudara da ha'inci ya saba alkawari manzala sallallahu alaihi wasallam yace alama ce ta munafunci manzala sallallahu alaihi wasallam yace wannan idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina khana sai malam ya ci gaba da cewa wal kadhibu kadhalika yukhbiru bi khilafi al waqi hakanan kuma shi ma makaryaci kamar yadda munafiki yake bayyana imani ya boye kafirci to haka makaryaci yake shi ma yana ba da labarin saɓanin abin da yake waƙi'i ne walwa'idun ladhi ya'idu wa yakhlifu kadhalika mutumin da zai yi alkawari ya kuma saba alkawarin shi ma dai duk hukuncin su daya ya bayyana abin da ba zai yiwu ba ya kuma ɓoye a zuciyarsa ya san cewa wannan abin ba zai yiwu ba wa kadhalika alladhi yakhunu idha tumina hakanan kuma wanda yake yin ha'inci in an aminta da shi fa hadhihi alamatun nifaqi wal iyazu billah wannan alamomin munafinci ne Allah ka tsare mu daga munafinci malam yace wa fi hadha a wannan hadisin zamu fahimci akwai at-tahdhiru min al-kadhibi akwai jan kunni da gargadi game da munafinci wa annahu min alamatil munafiqina cewa ƙarya wato akwai jan kunne game da ƙarya kuma ƙarya na cikin alamomin munafikai fala yajuzu lil insani an yakdhiba baya halatta ga mutum ya yi ƙarya ƙarya babu kyau gaba ɗayanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa na yi lamunin gida a tsakiyar aljanna ga duk wanda ya bar ƙarya ko da ta wasa ko da ƙaryar wasa ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya daina ƙarya ta wasan ma baya yi annabi ya ce ni kuma na yi mishi lamunin gida a tsakiyar aljanna a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bone ta tabbata wailul lillazi yuhaddithu bil hadith li yudhika bihi al qawm bone na azaba bala'i da masifa ya tabbata ga duk wanda ke kirkirar labari ya bayar dan ya sa mutane dariya wailul lahu thumma wailul lahu thumma wailul lahu manzo Allah ya ce ya halaka ya halaka ya halaka wanda zai hada labari kawai ya hada wani content kawai saboda ya sa mutane su yi dariya wanda yanzu wannan ya zama hanya wato wadda take buɗaɗɗiya na samun kuɗi ga wasu sunansu su content creators 'yan comedy kawai za a zauna a shirya labari a haɗa wani content a ce to ke tsaya mana a matsayin wani kai tsaya mana a waje kaza kai tsaya mana a waje kaza to action a sa kamara shikenan sai a fara ba da wasu labarai ko a dinga yin wasu ayyuka saboda kawai a sa mutane dariya duk kudin da mutum ya samu ta wannan hanyar ya samu haram duk kudin da mutum ya samu ta wannan hanyar ya samu haram domin ba sana'a bace annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma wannan hanyar samun kuɗi haka duk wanda ke samun kuɗi ta wannan hanyar tsinanne ne shi tsinanne ne shi wannan yasa da yawan mutane yanzu sun koma yada badala a social media saboda facebook tana biyan kuɗi kaga musulmi dan musulma wai saboda yana so ya samu monetization a facebook sai kuma yana yada hotuna na tsaraici a status ɗinsa ko storinsa na facebook saboda mutane su kalla domin su ƙara ma account ɗinsa ƙarfi don ya samu kuɗi kowa kawai ya zama mutumin banza kana hawa social media kawai abinda za ka fara cin karo da shi kenan mata tsirara kuma ba kowa bane ke sawa illa 'ya'yan musulmai don me wai don saboda ana samun kuɗi saboda ana neman kuɗi saboda ana neman kuɗi to facebook ta yi monetizing din account ɗinka account ɗinka na lahira kuma an yi demonetizing ɗinsa to me ka samu account ɗinka na facebook ya ƙara sama na lahira kuma ya yi ƙasa ya zama aikin banza kenan ya zama aikin banza saboda haka duk wanda zai ba da labari ya haɗa labarai don kawai mutane su yi dariya manzo Allah ya ce to wannan fa shirya mataran azaban lahira kuma mu yanzu mutane shafukan da muke bibiya kenan shafukan da za su dinga ba mu dariya amma dukkan bibiyi shafukan malaman addini kaf ka gani wani malami ne a shafinsa yake da followers da suka kai miliyan ɗaya ba su da yawa in akwai su ba su da yawa yawanci daga dubu ɗari ne dubu ɗari biyu wani ma dubu talatin wani ma bai kai hakan ba malamin addini amma duka biyu wayan ne 'yan comedies din da waɗannan 'yan iskan masu rawan tiktok ɗin ka gani ga mutum ɗaya mai followers 10.17 million ba kowa kuma suke bibiyansa ba illa mu musulmai eh musulmai shi yasa hatta waɗannan mata da suke ta raye-raye a tiktok suna fito da tsaraitinsu suna rawa mutane suna ta ta a kansu ba komai ya karfafe su ba illa followers su zai karfafe su so waɗannan masu ca a kansu a facebook ɗin su ne kuma suka ƙarfafe su wajen yin following ɗinsu su da ƙarfafe su lokacin da ta sake bidiyo ta ga ita ɗaya ce ta kalli kayanta gobe ta sake ta ga ita ɗaya ce ta kalli kayanta jibila ta sake yi ba za ta sake ba amma ta saki bidiyo in less than one minute ta samu viewers kusan mutum dubu ashirin da kafin gari ya waye 24 hours ta kai kusan 1.17 million views ya yi gobara ta sake ba ai dole a kuma ai dole a sake allah ya kyauta to kuma matsalansu shine galibinsu ba sa ɗaukan darasin rayuwa sai lokaci ya ƙure musu sai lokaci ya ƙure wata sai ta mutu tukunna sai a fito a dinga cewa da allah duk wanda yake da bidiyon ta ya goge wani ma bai san ta ba bai san bidiyon ta ba sai a kan sanarwar duk wanda ke da bidiyon ta ya goge a lokacin zai nemo sai kuma ya sauke a wayansa a lokacin zai nemo bidiyon sai ya sauke a wayansa wani kuma dama tuntun tuntun yana da shi ka ba ruwansa da mutuwanta ya rage nata tunda gashi nan ya tara su a cikin wayansa zai dinga shiga yana kallo saboda haka tana kabari credit alert na bala'i yana shigo mata wata kuma sai tsufa ya zo mata tukunna an yi watsi da ita a lokacin za ta yi nadama domin dama ita duniya in ma mutuwa ba ta sa duniya ta yi watsi da kai ba ai shekaru suna zuwa shekaru suna zuwa wannan casun da take hawa social media ta yi akwai lokacin da in an ce mata zo a sami miki kyamara kirawa ita ma ba za ta fara ba ba za ta fara ba yanzu baba yar shekara 48 ko shekara 50 in aka sa mata tiktok aka ce mata baba zo ki rawa za ta yi ba za mata fara ba saboda ta san duk wanda zai kalle ta a matsayin abin dariya zai kalle ta saboda me duk wani abin da zai sa a yi sha'awan kallon ta a jikinta ya lamushe gaba ɗaya babu shi dama me take takama da shi ba fata mai kyau ba da diri da jiki mai kyau to yanzu duk fatan ya yaƙu ne gaba ɗaya ya yaƙu ne yadda kasar rana ya bugi karkashi saboda haka fatan gaba ɗaya ya dawo ba kyau wuyar tata wata jijiya ta fito mata a wuya yadda ka samu mata wayarin wutan nefa to yaushe za ta hau tiktok ta yi rawa ba za ma ta fara ba saboda me saboda wato season ɗinta yanzu ya ƙare tenuwanta ya ƙare an ajiye episode ɗinta an cire ta a gefe ita ta gama nata ta gama nata galibi musamman mata 'yan fina-finai 'yan wasan kwaikwayo irin ibtila'in da suke fadawa ciki kenan lokacin da suke kan ganiyan shekarunsu na samaltaka za ka ga duwani abin da duwani fim da za a yi wadda ake so a samu tsaliliyan budurwa da za ta hau rol ko aktin na soyayya ko wani aktin haka mai gwabi za a ɗaura ta akai amma tafiya in ta yi tafiya lokaci ya ja ta fara baya ta fara baya to sai a ajiye ta a gefe da aka in ma za a sa ta a fim to sai dai ta fito a mama sai dai ta fito a mama amma ta fito a shining star na fim din a an gama da ka tafiya in ta yi tafiya a maman ma in ta fito za ta ɓata fim din da ka yan kallo ma ba sa son kallon fim ɗinta da ka za a je ta a gefe za a cire ta a gefe da ka yin ana cikin aiki ta shigo ya ce hajji ya ki tsaya daga waje mana ta ce darakta baka gane ni bane bani ce eh to ke din fa ba shiga ana aiki bane ma'ana amfaninta ya kare yanzu eh amfaninta ya kare kuma musamman wanda suka fi kowa fadawa cikin masifan nan su ne mata su ne mata saboda ita mace tenuwan ta guda ɗaya ne namiji kuma a tenuwansa ɗaya yakan iya cin tenuwan mata goma a nashi tenuwan guda ɗaya saboda haka ita nata yana ƙarewa sai a yadda ita lokacin da aka yadda ita shi dai wannan namijin da suka yi ta wannan wasannin kwaikwayon da communist da ita tana budurwa shi kuma zai je nemo sa'ar yatta yanzu ya zo ya daura daga inda ya tsaya ita kuma yin dumping ɗinta a gefe nata ya ƙari nata ya ƙari amma mafiya yawa matsalan ku ita ce lokacin da kuke kan ganiyan shekaru kina jin yanzu shekaranki 25 shekaranki 20 23 ba kwa jin wa'azi in kun yi nisa ba kwa gane me ake cewa ba ku fahimta me ake faɗi amma inda a ce kuna zama kafin ki fada cikin wani abu ki tsaya daga inda kike ke hango kanki a shekaru ashirin ko talatin masu zuwa akwai shaɗinancin da da yawa wallahi ba za ku yi su ba wacce za ta zauna ta hango kanta a matsayin uwa nan da shekaru talatin masu zuwa ta tsufa ba za a sanya mata kyamara ta yi rawa ba ba za a gayyace ta gidan biki ta je gidan ƙauyawa ta sa matsatsar riga ta cashi rawa ba za ta yi haka ba ba za ta zo ta gama sakandiri ta sa wani galdi ƙato ya tsaya a gaban to yana mata rubutu a jikin riganta ba za ta yi haka ba ba za ta yi haka ba amma da yawa ba ku hango wannan kuma duk abin da mace za ta yi a matsayinta na uwa nan gaba tun kafin ta zama uwar to abin da ta yi zai yi tasiri akan yadda duniya za su kalli 'ya'yanta a shekaru masu zuwa misali mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wasalam na na maryama lokacin da duk abin da ya faru ya faru tsakaninta da mala'ika jibril alaihi salatu wasalam ya yi mata busa a mahaifanta ta ɗauki ciki har ta haihu duk abin da ya faru ya faru har ƙarshe allah maɗaukakin sarki ya cire ta ta ɗauki ɗan ta koma wajen mutanenta da shi Allah ya ce fa'in mata rayin na minal bashari a hadar faƙuli in ni ne zartulin rahmani sauman falon ukallimal yauma in siya Allah ya ce da ita in ma kin ga wani mutum cikin mutane duk abin da ya ce miki to ki yi ishara cewa yau kina azumin magana ba magana Allah ya ce fa'atat bihi qaumaha tahmilu sai ga ta ɗauko ɗanta ta iso zuwa ga wajen mutanenta tana rike da shi suna ganin ta ƙalu ya maryam ba su ma tsaya tambayan komai ba suka ce ke maryam da ƙadiji ita she an fariya hakika kin zo da abin kyama kin zo da mummunan abu kin yi mummunan aiki yaya za a yi ke da aka yi ki masallaci ki ibada kuma ki je ki ciki ki zo ki zo da ɗake ba ki aure ba muhalli shi ne sai suka ce da ita ya ukta haruna ma kana abuki mur'asau ya ke ‘yar uwan harun ki sani fa babanki ba mutumin banza ba ne wa ma kanat ummuki bagiya mahaifiyarki kuma ba karuwa ba ce ina son dukan ku mata ku sa layi ku yi boldin wannan statement din babanki ba mutumin banza ba ne mahaifiyarki ba karuwa ba ce kenan inda sun san cewa mahaifiyarta ko mahaifinta mutumin banza ne to ba za ma su yi mamakin don ta zo da abin banza ba haka ne ko baka ba amma me yasa suka yi mamaki jikinsu ya yi sanyi ta zo da ɗa saboda ba san me ya faru ba tsammaninsu me ta yi ta yi zina inda a ce sun san cewa ai dama babanta ma mutumin banza ne mahaifiyarta ma mutumiyar banza ce me za su ce kawai a tuyiru ala ashkali hataka za su ce dama kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi ba za su yi mamaki ba ba za su yi mamaki ba yanzu na ba mu misali bari ba mu misali da wanda suka shahara tun da sun fito social media don su ma ya zama wa'azi gare su idan ka ɗauki wannan wadda aka yi ta rigima da ita a kwanakin baya da hizba na kano murja kunya yanzu sai aka zo aka ce miki misali ga murja nan ta haihu ga ɗanta nan yana rawa a social media za ki mamaki ba za ki mamaki ba kana cewa ji wani yaro sai rawa yake yi kai bai kyauta ba ya ce to ai dan murja ne ce to ai shikenan an gama hmm shikenan ba wanda zai mamaki ba wanda zai mamaki to sannan yanzu misali da aka ce ga malama Zainab nan yar Sheikh Jafar Mahmud Adam tana tafsirin Qur'ani waye mamaki ba wanda yi mamaki saboda dama ta fito daga inda ya dace ta yi tafsiri ta fito daga inda ya dace ta yi tafsiri wannan kuma dama an ganshi yana rawa ba za a yi mamaki ba don dama ya dace ya yi rawan don walbaladu tayyibu ya khuruju nabatuhu bi izni rabbihi wallazi khabutha la yakhruju illa nakida Allah ya ce tsaftataccen gari tsaftataccen ƙasa yana fidda tsirinsa tsaftatacce da izinin Allah wanda ya lalace kuma baya fidda komai in ba gurɓatacce ba saboda haka duk wanda ya zama lalatacce to ba zai haifi komai ba in ba lalatacce ba in kuma a ga nagartacce daga gare shi to dama abun mamaki ne sai dai kawai Allah ya ga dama ya nuna ikon sa yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy sai Allah ya ga dama ya nuna ikon sa amma hakan ma nadir ne dan kadan ne dan kadan ne saboda kalmu rabbi yakunu al-murabba irin yadda mai tarbiya yake haka yadda haka wanda ake tarbiyanta yake kasancewa haka wadda ake tarbiyyanta yake kasancewa ba ka taɓa tsammanin cewa mutumin banza zai haifar da ɗa mutumin kirki ba zai yi ba ba zai yi ba saboda ka wannan duk abubuwan da ake a social media nan haɗari ne ga maza da mata amma wadda suka fi faɗawa cikin wannan hatsarin su ne ku mata kun fi kowa zama abin tausayi amma matsalan kamar yadda da fada da yawa yawan ku in kuna kan ganiyan shekarunku kuna jin kanku a sama on top duk duniya ba kamar ku to ba ku jin wazi ba ku jin wazi sai jiki yayi ya kuwa tukunna a lokacin ne za ku zo kuna ciza yatsa wala ta hina manas a daidai lokacin da cizon yatsan ba zai yi amfani ba ba zai yi amfani ba eh duk wannan abin da ake yi tafiya tana nan in mutuwa ba ta zo ba tsufa za ta zo idan tsufa ta zo kuma rayuwar ta ja baya wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq Allah yana cewa duk wanda muka ja rayuwarsa muka tsawaita masa rayuwarsa Allah ya ce za mu tauye halittarsa za mu tauye halittarsa rayuwar za ta koma baya ta koma baya ta koma baya saboda haka akwai lokacin da za ki zo ki saka wannan bidiyon wallahi kina kuka da ido kina nadama ina ma a ce da baki ba ina ma da baki ba shi kuma matsalan tarihi baya mantuwa shi tarihi baya yafiya shi tarihi baya yafiya eh kowa na iya manta amma banda tarihi duk sanda tarihi ya waiwayo to dole ta da maganar dole ta da maganar har za a zo a wayi gari wadda ya taba ganinki da ido ya mutu amma kuma ga tarihi nan ga bidiyo nan ga bidiyo nan yanzu ko lokacin da ba a bidiyo din waɗanda suka rayu a wancan lokacin suka mutu yanzu a duniyan nan wa ya taba ganin imamu maliku waye yake raye yanzu wanda ya taba ganin Imam Malik amma akwai tarihin Imam Malik ko babu waye yake raye yanzu wanda ya taba ganin Fir'auna da idonsa amma akwai tarihin Fir'auna ko babu akwai tarihinsa daidai lokacin da su tarihinsu iyakaci a kawo shi a rubutu yanzu kuma kaga cigaban tarihin ma ya matsa gaba cigaban tarihin ya matsa gaba yanzu akwai waɗanda sanda Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullah ya rasu ba a haife su ba amma yanzu sun san shi a fuska me ya jawo tarihi tarihi tarihi kuma wannan tarihin akwai waɗanda suka bar makansu kyakkyawa akwai waɗanda suka bar makansu mummuna kowanne kuma za mu ɗaura da su a kai yanzu idan bidiyo ne ake yadawa akwai bidiyoyi na alheri duba irin su sheikh mahmud khalil husari ga kunan ɗaliban hadda duk ɗalibin hadda ya san mahmud khalil husari duba irin su sheikh minshawi idan ka ga khalil husari ko minshawi a bidiyo za ka ɗauka wancan shekarun ya rasu amma yaushe mutuwansa 1984-85 84-85 ina jin dai lokacin da in ba watakila wayannan dattawan ba mu duk ba mana mukan dai ba mana amma yanzu muna jin karatukansu dubi irin su limamin ka'aba sheik aliyu jabir kalle suka gani ga su nan birjik dubi irin su sheik muhammad ayubi dubi irin su abdullahi matsurut kalle suka gani duk sun tafi sun rasu amma kuma karatuttukan suna ne suna nan a ajiye wannan tarihi ne mai kyau tarihi ne mai kyau akwai waɗanda su kuma suna nan birjik sun bar kansu munanan tarihi in ka ga an saka su bidiyoyinsu 'yan wasan kwaikwayo suka mutu nawa 'yan wasan kwaikwayo suka mutu wadda ba ma masu mu ambaci sunayensu ba ma masu mu ambaci sunayensu nawa suka mutu a ciki to duk abin da ake yi tarihi ake bari kuma kamar yadda na faɗa wallahi ko baki mutu ba za ki tsufa za ki tsufa za ki zo ki zauna ga ki ga 'ya'yanki ga kuma bidiyonki ana kallo babu kuma yadda kika iya kuma duk abin da kike yi a yanzu shimfiɗa ne ke ma 'ya'yanki ko me kika yi to yayanki za su zo su daura a kai ki tabbatar ma kanki hanyar da kika bi hanyar yayanki kenan eh shi yasa yanzu kamar misali ɗaya daga cikin yan fim tunda shi ma ya shahara kowa ya san shi Ali Nuhu akwai firar da nake gani ana yi da shi aka ce me yasa bai saka yarsa a cikin fim ba me yasa yarsa ba ta fim sai ce wai saboda tana da kunya wai tana da kunya kunyarta ne yasa ba ta iya tsayuwa ta yi fim saboda wai tsabaragen kunya a gida ma wai a cikin ɗaki take zama saboda kunya yana gama wannan hiran sai aka ɗauka sai aka haɗa da kuma bidiyon ƙyal tana rawa a tiktok wai tsammanin alinuhu shi ne zai ɓata 'ya'yan wasu shi kuma allah ya ba shi gyararriya tsammanin alinuhu kenan duk waɗannan matan da ya shigo da su cikin fim ya lalata musu rayuwa rayuwarsu ta lalace tarihinsu ya lalace wai na tsammanin duk bayan ya gama in Allah ya ya tashi bashi ya shi kuma sai ya bashi ya mai kunya haba haba ina ai wa mallahu bi zallami lil abid Allah bai zalunci yadda ka sa iyayen wasu bakin ciki akan ƴaƴansu wallahi kai ma sai kai bakin ciki akan naka wannan tsarin Allah ne wannan tsarin Allah ne kuma ba wani abu bane ba komai bane akwai matan da sun zo cikin kaniwood din suna da kunya kunyan da in yarsa tana da kunya sun fita kunya amma tafiya tafiya tafiya sai da kunyan ta fita idanunsu sai ta fita idanunsu ba kuma komai yasa ya hana ta shiga cikin fim din ba illa ya san badakalar da take ciki ya san badakalar da take ciki kuma yanzu ku je ku dauki mafiya yawan mazan da suka shahara a fim a baya ku ɗauko su kaf ku bincika wace ce yarsa take fim yanzu duk wayannan sababbin 'yan matan da ake sakowa a cikin fina-finai 'ya'yan wasu ne ake ɗebowa wanda ba su san harkar da ke cikin fim ɗin ba 'ya'yan wasu ne amma su nasu 'ya'yan ba sa saka su a ciki saboda sun san badakalan take ciki sun kuma san irin lalatar la irin yadda suka lalata 'ya'yan mutane kwanaki ɗaya daga cikinsu ai ya fito ya yi bayani ya yi ta bayanin irin badakala da shaidanci da fasikancin da yake cikin harkar fim ɗin suka yi ta a kan shi saboda ya fito ya bayyana gaskiya saboda ya fito ya faɗi gaskiya a matsayin shi na alaramma wanda shi ma dama ai kuskure ne kai shi cikin fim kuskure ne ya za a yi kana alaramma ka je ka shiga fim ai a mimbarin wa'azi ya kamata a ganka ai ai ina amfanin haddan ƙur'anin ka ya kare a fim ai baka kyauta ma ƙur'ani ba yi baka kyauta ba ai aikin ka jan baki ne ai jan bakin tafsiri ya dace da kai ai to amma ya je ya jefa kansa a cikin fim kage ya jefa kanshi a cikin bala'i ka shiga bala'i saboda haka duk waɗannan abin da muke ganin su kaf wallahi za su zo ƙarshe kuma akwai lokacin nadama ita kuma matsalar nadama subhanallah ba ta bayyana ga mutum sai san da dama ta ƙari damar da yake da ita ɗin sai ta kubuce tukunna kafin nadamar take bayyana a daidai lokacin ne zai ce da na sani da na yi da na sani da ban yi ba amma duk wannan shaɗanancin wallahi duka zai zo ƙarshe ko ba a mutu ba lokaci zai zo wanda yin shaɗanancin fa ba zai yiwu ba lokaci zai zo wanda ba zai yiwu ba ko da kin tsufa ba ki tuba ba idan Allah ya don kufar da ke tafiya ta gagara kin yi sake fita ki je fim ne ba dole ki haƙura ba dole ki haƙura saboda haka tun yanzu da muke da dama yanzu ya kamata mu gyara wannan abin da muke gani da yawan mata suna fitowa suna yin shi a social media har ga mata su ma wai shahararru mata shahar mace wai shahararriya a harkan comedy wallahi kin yi asara kin yi asara ki zo ki shigo fim darajar mace ta samu tarbiyya mai kyau a gidansu ta je ta yi aure ta zo da a gidan miji darajar ta ya kare ta rike mijinta da kyau ta rike aurenta da kyau shine iya sila tsakaninta da ubangiji duk wani abin da ba nan ba to ta yanke alaka tsakaninta da Allah ballantana wadda za ta fito da kanta tana yawo a social media wata ma tana kokarin dolen dole sai ta ziga matan da suke cikin gida sun fito waje ai bata kyauta ba yanzu kamar wadda za ta gama yawo a social media kaf sai kuma ta zo ta zauna ta gaya muku kuma ta da kuke cikin gida cewa zalunci ne da rashin sanin hakkin ku ku zauna kuna yawan mazajen ku girki kuna musu wanke-wanke so ita in namiji zai aure ta in a cikin sharaɗin aurensa akwai girki da wanke-wanke ta wallahi ba za ta aure shi ba to amma yanzu ku kuna yin girki ko ba kwa yi eh ku ba na amsa mana kuna yi ko ba kwa yi ai yanzu matsalar abinda ku ya kamata fa ku gane ku mata shine ku fa yanzu a al'ummar da kuke rayuwa a cikin ta fa ba maganan zaki girka abinci ko ba za ki girka ba ake yi a'a maganan da ake yi shine abincin ma zai samu ko ba zai samu ba ke da kike wayan gari ba tabbacin abincin zai samu ko ba zai samu ba har ke maganin zaki girka ko ba zaki girka ba aha ke ba yanzu ba mijin fa ya fita ne fa baki san ma me zai faru ba Allahu alam ba mamaki an jima zuwa karfe 11 a turo ce fa ne babu mamaki kuma hamma za ku hada da salati ki wuni watakila wuni zaki yi kina hamma kasan akwai wata hamman da ba ta zuwa sai yunwa yanzu ita ba bacci ne ke jawo ta ba yunwa ne zai ganta tana zuwa ƙarshe wasu wani guntun hawaye sai ya fito da ta yunwa kenan Allah ka raba mu da yunwa to ke yanzu ba kina maganan shin abincin ma za a samo ne ko ba za a samo ba yaushe ke maganan zaki girka ko ba za girka ba ai ke baki ma iso wannan matakin ba tukunna baki iso ba tukunna kuma wallahi ita wadda take wannan maganar shi yasa na faɗa muku cewa matsalar mutum ya bayyana mummunan abu shine har abin da bai kamata a binciko a kanka ba sai an binciko shi wannan maganganun da ta yi ya sa jama'a kowa ya ba zama neman wai wannan kan wata yarinya ce wallahi wasu haɗakin uwarta sai da suka ɗauko hotonsa har gidansu ni da kaina da na je garinsu ni da kaina da je garin su wanda ya dauke ni daga masallaci wajen wa'azi zuwa masauki saboda ya nuna masu gidansu sai da ya canza hanya ya zagaya da ni wallahi sai da ya canza hanya ya zagaya da ni kawai saboda ya nuna min gidansu malam da na kalli wani garu ya yi ruku'u na ce to wannan garin ko zai yi sami Allah wa liman hamida ko sujjada zai tafi oho Allah yana faɗa muku na ce to na tabbatar dai duk wadda ta fito daga wannan gidan ƙarya take ta ce bata tashi ta samu uwarta tana girki ba ƙarya take yi duk wadda ta fito daga wannan gidan ƙarya ta ce bata tashi ta samu uwarta tana wanke wanke ba wallahi ƙarya ne ƙarya ne to ita yanzu tana ganin ta fito da kanta ne a matsayin celebrity ta fito da kanta ne a matsayin celebrity ai kuma idan za ku ɗauki darasi akwai ɗaya daga cikin shugabannin ƙasa na east africa shugaban ƙasan tanzania mace ce shugaban ƙasan ana firar da ita cikin bayan da ta ce tana jin daɗi abin da yake faranta mata rai a duniya shine duka kasan nan kaf kasan tana hannunta ita kuma tana hannun mijinta saboda haka ita za ta gama aikinta a ofis gaba daya ta tashi akan time ta koma gida ta hura wuta ta girka ma mijinta abincin da zai ci shugaban kasa ce ta amma tana faɗin cewa bata yadda 'yar aiki ta dafa ma mijinta abinci ba bata yadda ba ta ce gasa take yi tsakaninta da sauran kishiyoyinta akan neman yardan miji kun ga wata sabuwar fa'idan kuma shugaban ƙasa amma ba ita ɗaya ba ce a gidan miji ke kuma kina nan yar talakawa yar yawo habu habili hannu baka hannu ƙwarya kin ɗaure ɗamara a ƙugu kin tsaya kin ce billahi lazi la ilaha illa huwa daga ke babu ƙari daga ke ba ƙari ko to Allah ya baki ƴaƴa mata guda sha biyu Allah ya baki yaya mata sha biyu kuma ki buga ki buga ki buga kowace Allah ya shigar da ita gida a matsayin ta biyu magatsiyar inda za ta kare ai wani abun kai abun in ya same ka abun damuwa ne wani kuma abun farin ciki ne to inda zai faranta ma wani rai kai kuma ba zai cutar da kai ba sai kai haƙuri ke yanzu idan aka shigo da amarya gidanki ana guda ke a wajenki yau da dan tashin hankali ne ita kuma amarya da danginta a wajensu yau daren me yau daren farin ciki ne saboda haka sai ki haƙuri na ki tashin hankalin don ki faranta musu sai ki haƙuri na ki tashin hankalin kuma daga hankalinkin dama a kan abin da ba haƙƙinki ba ne kika daga hankali a kai ba ki da iko ki ce kar'ayi ba ki da iko kuma hasali ma mijinki ma in zai ƙara aure baki da haƙin sai yayi shawari da ki baki da wannan haƙin saboda haka gayyatan ki kawai zai kamar yadda ya gayyaci saura ce to in Allah ya kai mu gobe asabar za a ɗaura aure na a waje kaza za a yi biki a waje kaza muna gayyatan ki eh oh gwada sanar da wuri to ai matsalan ku an sanar da wuri daga hankalin duniya kuke yi gaba daya akan za a karo min kishiya sai kin daga hankalin unguwan gaba daya to wanda a kawo shi kwaf daya tashin hankalin ki yi shi kwaf daya ki huce amma an sanar da ke wata uku baki bacci mai kyau kin cutar da kanki wata uku baki bacci mai kyau saboda haka ba baki da haƙƙin sai an nemi shawari da ke don za a karo mata baki da wani hakin to idan ita wannan tana matsayin shugaban kasa amma bata ce ma mijinta ya saki sauran matan ko kuma ta hana shi karo aure ba hasali ma tana faɗin cewa gasa take yi da su dan kyautata ma miji ina kuma ga ke wadda ba kowan kowa ba ina ga ke wadda ba kowan kowa ba kuma wannan wannan ƙarin auren fi sabilillah in ba a ƙara aure tsakanin da Allah ya za a zauna lafiya ta da za a zauna lafiya kawai ka tashi ka kalli 'yan mata a cikin unguwa in an je makaranta karfe ɗaya ko karfe sha biyu ka fito ka zagaye cikin unguwa ka fara da wannan firamare namu na ibrahim baku ka ga in an tashi ana fitowa tsaye ka kirga maza da mata suwa suka fi yawa matsa gaba allaka can vocational ka gani su a suka fi yawa ƙarasa ƙofar wambai ka gani a garin nan muna da makarantu da yawa wanda zallan mata ne a ciki ina ne makarantar da zallan maza ne a ciki mata ne a cike makil in kaga suna tuttuɗowa yadda ka san yau ne tashin kiyama min kulli fajjin amik ta ko'ina kuma kowace a cikinsu a ranta cewa ita ce ta farko daga ita kuma babu ƙari kowace a cikinsu haka take su kuma inda za a haɗa mazan makarantar da matan makarantar a ce kowane namiji a cikinsu ya auri mata huru-huru a cikinsu to insha Allah sai an samu matan da za su yi saura sai an samu matan da za su yi saura to su sauran matan ya ake su a yi da su iyayensu su yanka su su dafa su su ci ba zai yi ba yi ba zai yi ba wata ma za ta taso a gida ta samu uwarta ita ce ta biyu ko ta uku a gida ita kuma ta daga hankali cewa ita ce ta daya kuma ita ce ta ƙarshe ita matar babangi ta farko da ta ce ita ce ta farko ta ƙarshe ta yana za a auro mamanki balle ta haife ki ta yana saboda haka dole sai an yi haƙuri dole sai an yi haƙuri abin da yake so nuna mana a nan shine ita wannan matan mu ɗauke ta a matsayin darasi a matsayinta na shugaban ƙasa bai sa ta tuzalta aurenta ko ta wulakanta mijinta ba domin maganar da ta yi ta yi shi ne a social media inda ƙarya take yi da social media ta bayyana cewa ƙarya ce don yadda ta zama public person duk maganar da ta yi sai an bincika a gano gaskiya ne ko ƙarya ne sannan duk wanda yake shugaba ne musamman a tsari na demokaradiyya ko wani abu makamancin haka yana da opposing party wadda duk maganar da ka faɗi to za su bi kan magana ko gaskiya suka gano to sai sun hada da ƙarya sun ƙaryata ka to ballantana kuma an gano cewa maganar ma asalin ta ƙarya ce saboda haka wannan abin da muke gani da wannan rayuwar wallahi za ta zo ƙarshe za ta zo ƙarshe kuma duk matan da ta ɓata lokacinta a social media ta ɓata lokacinta wajen kwamidi ta ɓata lokacinta wajen fim da sa mutane dariya wallahi ko ta tsufa ta yi nadama ko ta zo mutuwa ta yi nadama akwai lokacin da duk wannan followers din wallahi watsewan zabbi za su yi su barki duk wannan followers din ba wadda a cikinsu za a ce ya tsaye da ke a matsayin matar aure ya dai tsaye da ke babu babu ba wadda a cikinsu za a ce ya haɗa ki ƙawance da ƙanwarsa ya yadda saboda baya so ƙanwarsa ta zama irinki inda zai ga ƙanwarsa ko yarsa tare da ke ma zai ce in ba ta bar alaƙa da ke ba zai tsine mata albarka saboda haka in ya ga yarsa tana following shafin ki ma zai iya kwace wayarta akan haka amma shi zai koma ɗaki ya kulle kofa ya kunna data ya kalle ki haka kin ɗaura bidiyo ya shiga ya yi comment so good masha Allah ga kin yi kyau kaza kaza kaza kaza amma ba zai da yasa ta yaka ba dan inda gaske ne in rawa yake son kallo wannan a waya ke kallo ga yasa a gida yasa ta masa rawan mana ba ga yasa nan ba gida yasa ta masa rawan duk abin da ke jikin waccan da take rawa yake burge shi babu a jikin yasa ta fito ta yi rawan mana ya tsaya ya kalle ta da kyau ashe shaidananci ne kawai saboda haka uban wannan yana kallon wancan ishi ma kuma uban wancan yana kallon wannan haka ake karewa haka ake karewa ba wadda uban ta zai zo na cikin followers ɗinta tana wannan tsayen babu babu to idan kika tafi a haka kika tafi a haka ƴaƴanki suka zo suka ɗauki wannan daga wajenki to wallahi da za ki yi nadama nadaman kuma da ba za ta yi amfani ba ba za ta yi amfani ba saboda ƙa'ida ita ce ita duniya da karanta duniya da kike ganinta ko dai ki ɗauki aya a cikinta ko kuma ta mai da ke aya ga wasu ɗayan biyu ne ko dai ke ki ɗau wa'azi ko ta mai da ke wa'azi ga wasu a zo ana buga misali da ke ana ina wacce yau ina labarin wacce a hanyar banza kin yi asara rayuwa ba ta yi kyau ba rayuwa ba ta yi kyau ba amma in kika ɗauki wa'azi a duniya to sai ki zama na kin amfana da wa'azin duniya kuma kin zama wa'azi ga wasu ta hanyar in an zo wajen alheri za a ce ku yi koyi da wacce ta ce ku yi koyi da wacce amma yanzu in ka ɗauki irin wannan mata 'yan rawan tiktok ɗin waye za a ce ta yi koyi da su babu wane ne yanzu za a ce allah baka ɗa allah baka ya irin murja kunya ya ce amin ita kanta uwarta in tana da hankali tana da daman haihuwar ya irinta in ta ta uwar tana da hankali ba eh idan kuma da ni ne titar da muje mu to kaga kuma lamari ya lalace kenan lamari ya lalace kuma duk wannan shagarancin da ake ta yi da wannan duk yan iskan da waye wallahi ba kowa ya ba su dama ba in ba gwamnati ba gwamnati yanzu ka duba irin yadda aka yi ta tatabar za tsakanin hizba mutum irin malamin daurawa da wannan yar iskan yarinya wai har akan ta sai da malamin zuciya ce ya ajiye mukaminsa wannan abun kunya ne ga gwamnatin jihar kano abun kunya ne tarihi ne mummuna duk da abin da aka zo aka yi na sulhu amma wannan bakin tarihi ya tabbata ga gwamnatin jihar kano na yanzu mummunan tarihi mummunan tarihi kuma ba komai ya bada dama ba illa akwai jawabin da shi gwamnan Kano yayi gwamnan Kano mai ci yanzu Allah ya mishi afuwa cikin jawaban da yayi lokacin da ya ci gwamna yana bayanin wanda suka taimaka wajen kawo gwamnati sai da lissafo sunan wannan yar iskan yarinyar murja cewa tana cin wanda suka taimaka wajen kawo gwamnatinsa to ta taimaka wajen kawo gwamnati gwamnati ta yi ta take ta ai ba ta isa ba yi kuma shi gwamnan kano abba kabir yusuf da mai gidansu kwankwaso suna cikin waɗanda 'yan siyasar da ake yabonsu cewa sun yi ƙoƙari wajen ɓoye matansu na aure a gida matansu ba sa fitowa suna bayyana kansu ba ba ka taɓa ganin hotunan matansu ba sun yi ƙoƙari to amma su waɗannan matan da suke bin kufa su kuma yaya su kuma yaya su ba su da iyaye ne su su iyayensu ba sa kishinsu ne mazajensu ba sa kishinsu ne a yadda kuka ɓoye naku kuka fito ku kaɗai ku maza to yin an zo tafiya kamfen da yakin neman zaɓe ku kori duk wata mace ta kama gabanta ku riƙe zallan maza duk wata mace ta kama gabanta duk wata mace ta kama gabanta amma dubi yadda matan suka yi ta fitowa marasa kunya 'yan social media wai su 'yan kwankwasiya ne suka yi ta zagin malamai mata su kuma daidai lokacin suna su matan suna ina suna gida sun ɓoye su yanzu ita wannan yar iskan ita wannan murjan wai har a waye gari waya ce wai ta yi rigima da malami irin malamin daurawa a matsayin shi na kwamandan hisba har a waye gari sanadiyanta ya kai ga sai da ya zuciya ya fusata ce ya sauke aikin ya fasa ya haƙura wai da ƙarshe wai ta tattara wai sai dai a zo na aisul wata bar kano mana ta fi karfin gwamnati wai karshe sai dai ta bar kano yau tana lagos gobe tana abuja jibi ta tsallaka nijar bai mai ma'ana haka shi ne ita ita wato ma'ana ta fi karfin gwamnati ta fi karfin gwamnati wai ita da ta bayyana kanta a matsayin mara kunya mara kunyar allah mara kunyar mala'ikun allah mara kunyar mutane a tana yawo yadda ta ga dama amma wani daga cewa shugaban kasa ya mutu nan da awa 24 an kama shi an kulle shi saboda wai ya ce shugaban kasa ya mutu shi kuma shugaban kasa ya manta cewa ko an ce ya mutu ko an ce ba a ce ya mutu ba zai mutu zai mutu shi mutuwa ne wai bayi so a ce zai mutu amma mu da muka ganshi wajen gawan buhari ya yi tagumi ya sun koyar da kanshi mu mun ɗauka wa'azin mutu ya ke ɗauka har ma muna mullan cewa yana komawa ofis zai da tallafin mai har mulla muke yi muna jin daɗi cewa yana dawowa ofis zai da tallafin mai ashe bawan allah kan da ya shiga iskan bila ta ratsa shi sai fasa mutuwan mashi sai fasa mutuwan mashi sai ɗauka ban da shi a mutuwa zai dauka cewa shi kikan mutuwan ma ban da shi ya tsallake ya manta cewa in akan kujerar mulki ne yan aruwa akan kujera ya mutu in bayan ya gama mulki ne buhari sai da ya gama takwas ɗinsa kafin ya mutu saboda haka da ya gama ɗaukan wa'azin mutuwa ya gama ɗaukan wa'azin mutuwa to da ya koma ofis ya ɗan ji sha iska sai ya manta da mutuwa sai ya ɗauka shi kan buhari ma shi ya ga dama ya mutu da haka shi kan ban da shi da haka zai ɗauki kwakwaran mataki matakin farko shine duk wanda ya ce ya mutu zai turo a kama shi akwai kuma ranar da za a zo a shafinsa za a shiga a rubuta cewa tinubu ya mutu ba kuma yadda aka iya haka kuma za a yada haka matansa za ta yada haka ya'yansa kowa haka zai yada cewa tinubu ya mutu kowa haka zai yada ke sa da ya dawo ya zo na ya sha iskan ofis sai ɗauka shi ba zai mutu ba saboda haka sai tara 'yan kwallo 'yan iska da suka je kwallo mata da gajerun wanduna ya ɗeba cikin kuɗin 'yan ƙasa miliyan 150 ya ba su da gidaje ni kan dai ka suna a ciki wallahi Allah ya isa eh wallahi kuma dama musamman karanta musu hadisi ake bai ku ana ba su fatawan cewa duk abin da ka yi na haƙƙin mutane ko in kai istighfari ko mutane ba su yafe maka ba Allah ya yafe maka wallahi wannan fatawan kuskure ce kowa an je gaban Allah da shi wallahi sai an tsaye da shi sai an lale haƙƙin da ke tsakanin shi da mutane ba ma shugaba ba kowaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ɗaga mutum a gaba ga Allah ran tashin kiyama Allah zai ɗaga shi gaban duniya ya ce jama'a gawa ne duk wanda yake bin shi haƙƙi ya zo ya karɓa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum zai dinga ɗagyalgyale yana leƙawa gani ko ɗansa ne yana bin shi haƙƙi ya je ya karɓo uwa tana leƙawa ta gani ɗana anya ko bana bin shi haƙƙi ya je ta karɓo wannan uwa da ɗaki nan ballantana talakawa da shugaban kasa wallahi sai Allah ne fatawan cewa wakai in da kai istighfari guda miliyan 100 wallahi in akwai hakkin talaka a kanka ko ka mayar ko su yafe maka ko kuma an je can alali wani ta ce ka'ida saboda haka wannan fatawar ma kuma aje ta a gefe haka wannan kudin namu da aka ɗeba aka ba ɗan kwallo wallahi wallahi ni dai kan wallahi ban yafe ba in ko ana so mu yafe a dawo mana da kudinmu a dawo mana da kudinmu yanzu mutum kusan ashirin da wani abu ko goma sha wani abu an dauki miliyan 150-50 an basu ka kirga wannan miliyan 150-50 din su ashirin miliyan nawa zai baka biliyan nawa zai baka yanzu wannan biliyan din idan aka sanya shi a harkan tsaro ko harkan ilimi bai fi mana amfani ba daidai lokacin da zagaya asibitocin muka gani shigan nan asibitin mu na Ibrahim Bako kai gani duk kayan aikin da ake bukata asibiti akwai a ciki shiga nan firamare mu nan ka gani yaya firamare yake kujeru babu yara a ƙasa suke zama je ka asibitocin mu ka gani akwai asibitin da ni na je da ido na a cikin garin nan da daddare wallahi wata mata ta zo lebo za a mata tiyata wallahi da toci ake haskawa toci da toci ake haskawa za a ce da ɗa a cikin matan a daidai sanda muke wannan bala'i ana ɗiban kudi ana ba wa innan ƴan iskan da ba abin da suke tsinana mana sai tsiya mun kwallon najeriya ana kwallo da in najeriya kamar mu ba addu'a muke allah sa a ci najeriya ba kwallon banza kwallon wofi me kwallo yake tsinana mana yana cin abin da za mu yi kishin ƙasa a kai ne yake tsinana mana a cikin kudin mu za a ɗeba kudin da za a biya musu kudaden jirgi a biya kudaden yan rakiya in an fara buga kwallon da yan majalisu da gwamnoni da wani ne su ɗiba kudin mu su tafi sun je kallon kwallo mu kuma nan su bar mu da yunwa da bala'i ta akan haka ne kuma za a ce mu yi kishin ƙasa ai muna roƙon Allah duk sanda za a yi kwallo da Najeriya Allah ka sa a yi ma Najeriya tan zero ba abin da ya haɗa mu da su mun kan ba abin da ya damu da kwallo wallahi ba abin da ya damu da shi duba kaga irin kashe-kashen mutane da ake yi yadda ake kashe mutane a sokoto zamfara da sauransu ba ruwansu saboda su damuwansu dai su yi mulki in za a kashe rabin 'yan kasan su yi mulki duwa nan ba damuwansu ba ne wanda ya ce shugaban kasa ya mutu in less than 24 hours an gano su wai amma wai bandits a sokoto zamfara wai an kasa ga kamo su kuma har akan hira da su har akan yi sulhu da su amma kuma wai tuntun wai an kasa kamo su tuntun an rasa ya da su an kasa kamo su a ba wannan labari ne Mm, Najeriya kenan dramatic nation kenan. Eh shi yasa ƴan wasan kwaikwayo suke da lasisi mai karfi a Najeriya saboda gwamnatin ma ta wasan kwaikwayo ce. Ita kanta gwamnatin gwamnatin wasan kwaikwayo ne. In ba gwamnatin wasan kwaikwayo ba har za a yi hira da ɗan ta'adda live a gidan TV ko gidan rediyo a yi hira da shi wai amma kuma wai ba a san inda yake ba. Ba a san inda yake ba ma ana live da shi. kuma shi ma ya sa a social media cewa jama'a su tare shi karfe 9 da zai yi live kwanaki wannan dan ta'addan bello turji ba facebook ya yi posting da social media ba cewa jama'a sa account ɗinsu zai yi giveaway zai rabon kuɗi dan ta'adda yana rabon kuɗi Allah kiyaye wannan ƙasar tamu Allah ka gyara mana ita amma dai lamarin kan dai wallahi ba daɗi lamarin kan bai da daɗi amma dai wannan ƙasar tamu kan gaba ɗaya sai dai Allah ya kyauta sai dai mu ci gaba da sanya ta cikin addu'a amma dai su wayannan shugabannin kan ba su shirya gyara ba ba su shirya gyara ba amma dai in ba su ba su shirya gyara ba mu kuma za mu roƙi Allah duk wanda bai shirya gyara ba cikin shugabannin Allah ya gyara masa zama Allah ya gyara mishi zama kuma babban makamin da muke da shi shine 2027 din tana zuwa ai tana nan tana zuwa matsalan ku ga kunan mata ana zuwa aka ba ku taliya da kuskus za ku je ku zabi su eh ana zuwa aka ba ku ga kunan ana zuwa aka ba ku taliya da makaroni da biredi za ku je ku dangwala ƙuri'a za ku je ku dangwala musu ƙuri'a ba cewa ka yi wanda ya kawo muku kyauta kar ku karɓa ba amma in ji ka karɓa taliya kika je kika zaɓi wanda bai dace ba wannan taliyan tukunya ɗaya ce za a sauke ta tukunya ɗaya ce yanzu suwaye aka ba su taliya a wancan zaɓen taliyan take nan yanzu suwaye kuma an ba ku ko eh okay anan kan bara ku faɗa bayi ina waɗanda aka ba su sabulu ina sabulu yake ina waɗanda aka ba su kwalilito ina kwalilito ne yake komai ya ƙare eh komai ya ƙare dan sun yi watar da mu sai kuma su dinga amfani da yunwan mu suna biyan bukatansu a nan garin ba a nan garin ba muka yi lokacin da wai wata matan gwamna wai ta tara matasa wai za ta yi empowering ɗinsu aka dinga ba su kwaliliton guda ɗaya da umu wai wa aka taba wai ta ba da jari wai rabon jari Allah ya tsine ma wannan jarin albarka nawa kwalin lipton yake har a yanzu nawa kwalin lipton yake yellow libility nawa kwalin sai yake gaba ɗaya har yanzu ballanta na oman 200 yan haɗa mai mutum da kwalin lipton da oman 200 wai shi an ba shi jari saboda mu kuma mun san yancin kanmu ba mu tsaya muna karban wannan kwalitin da umman wai ana daukan mu hoto ana yadawa mu social media wai gashi nan wai matan gwamnati tana raban jari tana raban jari to ka kaddara mata yi raban jari ita matan gwamna me yada ta da asusun gwamnati ita matar gwamna me kai ta asusun gwamnati waye aike ta ita aka zaba ko mijinta ita ga zaɓa ko mijinta a ƙa'idar musulunci ba wani ofis ɗin first lady ba ba wani a musulunci wani ofis ɗin first lady matar gwamna ko matar shugaban ƙasa babu wannan a musulunci don lokacin da muka je dangwala ƙuri'a ba a ce mana ga ƙuri'an gwamna ga ta matar gwamna ba saboda haka mu gwamna muka sani ba matar gwamna ba amma matar gwamna ita ma ta sa hannu a asusun gwamnati ta ɗebo kuɗi ta zo tana mai wai saboda ta wai tana ta yi mijinta kamfen tana ta yi mijinta kamfen wannan ƙasar mu al'amarin ba daɗi matsalan manzo Allah ya hana mutsi ne mashi gabanni annabi ya hana mutsi ne musu albarka da haka ba za mu tsine musu albarka ba saboda mun tsine musu ka lalace to lamarin fa ba daɗi lamarin ba daɗi yanzu duk wanda ya tafi in na gaba ya zo sai a ce gwammashi akan wanda wanda yake nan yanzu wanda suke kan mulki yanzu inda za a dawo da Buhari a tsayi da su Buhari ya tsaya takara ba su isa su samu ƙuri'an da zai samu ba kowa ya koma allahumma gwanda buhari kowa ya koma haka amma san da yake nan ba zagin shi ake yi ba kowa ya koma cewa gwammashi eh kowa ya koma cewa gwammashi mu kuma yanzu wannan gashi suna nan suna ta ba mu wahala kuma mu abin da muka ɗauka mu mun ɗauka cewa musulun musulun cewa za a zo a tsaya ne a taimaki al'umma da shi Allah ka yafe mana ni ina cin wanda na ta fahimtar da mutane a waje a ɗaiɗai kun mutane akan muhimmancin musulun musulun ba ɓoye-ɓoye ai saboda bisa ga abin da ya bayyana mana a zahiri ina cin wanda ne ta ba mutane bayani a majalisu a bakin shaguna akan muhimmancin zaben musulun musulun eh ashe ni din ma jikina zai ya kuwa saboda haka yanzu ba su kyauta mana ba yanzu ba su kyauta mana ba yanzu gobe zan je bakin shago in samu ana tattaunawa akan zabe ne ce zan yi wa mutane fashin baki wa zai tsaya ya ji ni ba wanda zai tsaya saurare ni babu Allah ya sani duk kuma waɗanda suke musamman matasan cikin unguwan nan sun san da haka to amma yanzu ya muka iya tun da dai akan mimbarin muka ce a zaɓi musulun musulun dole kuma akan mimbar za mu ce musulun musulun ba ta kyauta ba wannan ba tsarin shugabancin musulunci ba ne ba tsari ba ne kuma ko su gyara ko kuma mu yaƙe su shi kenan iya magana kenan ko su gyara ko mu yaƙe su saboda mu yadda muka tsammaci musulun musulun ba haka take mana ba saboda haka ba su gyara ba kuma dole mu ne za mu sake dawowa mu ce ma jama'a to kar ku zaɓe su kar ku zaɓe su don bisa ga dukkan alamu sun fi tsoron 2027 akan kabari sun fi tsoronta eh saboda suna son mulki amma ba ruwansu da rahaman Allah ba ruwansu da rahaman Allah saboda haka wannan lamarin sai dai mu sanya kasan cikin addu'a sannan kuma mu yi tanadi mai kyau sannan dan Allah mata dan Allah kar a sake baku taliya ku zaɓi wanda bai dace ba na san dai a cikin ku nan ba wacce aka ba ta taliya ta yi zaɓi mai yiwuwa shi din ma muna fatan haka amma dan Allah kar a fara a bana kar a fara duk wanda bai dace ba bai cancanci a zaɓe shi ba a yi watsi da shi in ya zo ya kawo muku taliya yana raba taliya ku karbi taliya da kudin ku aka dauko ake raba muku kayan ku daga asusun gwamnatin ku aka dauko saboda haka ya zo yana raban taliya an zo ana ba ku taliya kuna jin yunwa an kawo muku taliya da sabulu gida ku karbe shi ku yi godiya ku karbe shi ku yi godiya in an je zabe ku dangwala ma wanda ya dace dan dama haƙƙin ku ne aka dauko aka ba ku haƙƙin ku ne aka dauko aka ba ku Allah ji kai Sheikh Jafar Mahmud Adam ce duk wanda ya kawo maka kuɗi yace ka zabe shi yace ka karba abun ga inna ma huwa rizqun saqahu Allah ilayka arziki ne Allah ya turo maka da shi a bulis karbi ta ka sa alju Allah kuma ya kai kudanin zabi ka je ka haulayi ka dangwala mu wanda ya dace Allah ya sa mu dace Allah kuma ya mana canji canji mai kyau waɗannan da suke jagorantar mu waɗanda wucewansu da ci gabansu yake alheri a gare mu Allah ya sa su wuce masu gyaruwa a cikinsu Allah ya gyara mana su waɗanda suke sharri ne gare mu kuma ba su shirya gyaruwa ba kuma Allah ya san ba za su gyaru ba in sun ci gaba za su ba mu wahala muna roƙonka ya Allah ka kwace mulki daga hannunsu Allah ka kwace mulki daga hannunsu in tsiyansu ta kai tsiya duk wanda zai zama mana bala'i a 2027 muna roƙonka Allah Allah ka sa ana gobe zaɓe ya mutu Allah ka sa ana gobe zaɓe ne ranar mutuwansa duk wanda zai zama mana bala'i Allah ka sa ana gobe zaɓe ya mutu in ka tashi nuna masa aya ya ubangiji ka bari sai ya ci zaɓe ran rantsar da shi Allah ka kashe shi wa me niyan gyaruwa a cikinsu kuma Allah ka gyara shi ka tsawaita mana rayuwarsa cikin alheri Allah ka yi mana albarka Allah ka albarkaci rayuwar mu Allah ka shirya mu ka shirya mana al'ummar mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين